بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin yau muna goma sha uku ga watan goma sha hudu ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wanda yake daidai da 29 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasinmu na takwas a cikin karatunmu na littafin al'adabul mufrad wallafar al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah a wannan majalisi mai albarka a nan basirin miftahil khairati masallacin juma'a da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi muna fatar allah madaukakin sarki ya mana jagoranci allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma sanya shi a cikin aiki idan yan uwa ba su manta ba har yanzu muna nan akan muna karanta hadisai da malam yake kawo mana dangane da abin da ya shafi wajabci da kuma falala da muhimmancin biyayya ga iyaye mun shiga cikin babi na tara mun karanta hadisi guda ɗaya a ciki shine hadisi na goma sha takwas wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abu dalda'i Allah shi kare da a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya da abubuwa guda tara abu na farko manzala ya ce kada ka yi ma Allah shirka kar ka hada Allah da wani wajen bauta ko da za a yayyanka namanka ko a ƙona ka da wuta kar ka yadda ka sa ma Allah kishiya na biyu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka bar sallan farilla da gangan ka ƙiyinta domin duk wanda ya bar sallan farilla da gangan to alfarman Allah da kariyar Allah ta barranta daga gare shi na uku manzo Allah ya ce karka sha giya domin giya ita ce mabudin kowane sharri duk wani sharri da ka sani a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana neman mabudin da zai bude shi giya na hudu manzala ya ce ka yi biyayya ma iyayenka ko da sun umarce ka ka fita daga dukiyarka gaba ɗaya to ka fita ka bar musu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka yi jayayya kada ka yi fito na fito da shugabanni ko da kuwa kana ganin kai ɗin kai ne wani to kar ka yi fito na fito da shugabanni sannan na shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka gudu daga filin yaƙi ko da za a hallaka ka ko da kuwa sauran abokanka za su gudu kai karka gudu na bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da dukiyar da kake samu ta karar da shi wajen ciyar da iyalanka na takwas manzo Allah ya ce kada ka yi watsi da iyalanka ya zama baka damu da tarbiyyar su ba baka damu da cin su da shan su da suturan su ba sannan na tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kokari ka sa ma iyalanka tsoron Allah ka koya musu tsoron Allah wannan wasiyoyi ne guda tara wanda Abu Darda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi masa wannan wasiya to a kamar yadda muka ambata a baya cewa duka hadisan nan da suke mana bayani akan muhimmancin biyayya ma iyaye ba komai suke nuna mana muhimmancinsa ba illa na farko muhimmancin ilimin addini ga su iyayen a karan farko sannan ga 'ya'yan da ake tarbiyyantar su ɗin su iyayen samun ilimin addini a wajensu abu ne mai muhimmanci hakanan kuma su ma 'ya'yan da za a ba su tarbiyya don ba a taɓa yin tarbiyya babu ilimin addini bai yiwuwa ba a taɓa ba da tarbiyya ba ilimi ba don dama shi ilimin shi ne tarbiyya to aka rasa ilimin a rasa tarbiyyar in an rasa ilimin a rasa tarbiyyar sannan duk wanda ake so ya tsayu akan tarbiyya dole a bashi ilimi wanda bai yi ilimi ba ba za a taɓa samun tarbiyya daga wajensa ba duk wanda ake so ya tsayu akan tarbiyya tarbiyyarsa ta tsayu ta yi kyau dole a bashi ilimi a nuna masa muhimmancin ilimi a nuna mishi darajar ilimi a nuna mishi cewa duk abin da ake bukata ne ya yi ilimi a shirye ake da a bashi wannan gudunmawar to wannan shine zai taimake shi wajen samun nagartacciyar tarbiyya amma ba taɓa samun ingantacciyar tarbiyya da jahilci ba bai yi ba ba taɓa samu ba eh kuma duk yadda iyaye kamar yadda nake ambatawa duk iyayen da suka yi sakaci ‘ya'yansu ba su yi karatun addini ba to abu na farko shine su iyayensu sanda cewa su sun yi makansu asara domin babu inda za a karanta ma ɗanka ya bi ka ya yi maka biyayya in ba karatun addini ba kagan bai san wannan ba kai kanka ai ka cuci kanka wani zaƙi da moro-moro da ake samu na ɗanka ya yi maka biyayya kai ba za ka samu ba din bai fahimci muhimmancin ma ya maka biyayyan ba galibi karatun da kuka damu 'ya'yanku dole sai sun yi karatun boko karatun zamani mafiya yawa shi wannan karatun ma yakan gaya ma ɗan ne cewa haƙƙinsa da haƙƙin ubansa duka ɗaya ne wayannan turawan dauka dage sai ƴaƴanku sun zama irinsu sukan nuna ma ƴaƴan ne cewa uba bayi da wani fawa na ya tilasta dole a yi akan ɗansa babu da ɗan da uban duk matsayinsu ɗaya saboda haka a wajen su yin uba ma ya yi ma ɗansa tsawa yana da daman ya kawo shi ƙara a ɗau masa fansa saboda haka wani mataki abinda suke ce masa wai sweet 16 ya kai shekara sha shida saboda haka yanzu yana da ikon yin abin da ya ga dama ba wanda yake da ikon ya tsawatar masa wannan shine abin da karatun zamani yake koya musu to kuma iyayen da suke so ƴaƴansu su bi su yi musu biyayya sun fi damuwa da ƴaƴansu su yi wannan karatun sama da wannan na addini sama da na addini bal ma hasali ma wasu iyayen gani suke yi idan ƴaƴan sun yi addini alfarma suka yi ma addinin alfarma suka yi ma malaman da suke koyar da addini taimakon su suka yi su ba su gane cewa karatun su zai fara amfana ba a karan farko shi yasa sai ka ga galibi muna kuskure fahimtar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah da yace ku yi aure ku hayayyafa saboda zan yi alfahari da yawan kuran tashin kiyama galibi sai muka ɗauka kawai yawan gayyan yuyuyu ne kawai manzo Allah kawai zai kalla ya ce wannan duk tarin al'umma na ne saboda haka sai uba ya haifo ƴaƴa guda goma sha babu ƙwara ɗaya ƙwaƙwara mai ƙwaƙwaran tarbiyyar addini kuma a hakan wai ya haifo manzo Allah jama'a ne kaga ya'yan duk sun lalace daga 'yan sara suka sai 'yan shaye-shaye wai ne tsatsan cikinsu shine mai bin roka ya tafi Legas neman kuɗi wannan ne tsatsan cikinsu kenan wanda yake bin roka duk sauran sun lalace a hakan wai ya haifo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ne shi kanshi ba dun dole ba yanda ya iya ba zai janye 'ya'yan daga jikinsa da zai yiwu a ce ya goge tarihin ba shi ya yi kawai na 'ya'yan ba zai yi amma kai yana jiran wayan je lahira manzo Allah ce to duk gasu na al'umma na da yan sara suka da yan shaye shaye kaga ai wannan ko da wani malami ne fassara maka wannan hadisin a haka ai ya kamata kwakwalwanka ta nuna maka kai wannan malami fa shi kanshi bai gane hadisin ba ballanta na kai ka daura kawai hadisi da molan ka ce manzo Allah ya ce ai aure a hayyafa to wace irin haihuwa manzo Allah yake nufi masu albarka nitsatsu hakan kuma na samuwa ne in an tsayi a kansu eh amma ka kowar gazazzin ƴaƴa kai kanka baka alfahari da su kuma ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka dole a tsaya wajen ba mu ƴaƴa tarbiyya dole a ba su tarbiyyar ilimin addini su fahimci ilimin addini iyayen su tsaya akan tarbiyyar ilimin addini duk abin da ake yadawa na miyagun tarbiyya da miyagun maganganu wanda ake ɗeba a fina-finai da sauransu iyaye su yi watsi da shi su kuma daƙile hanyar isan wannan abin zuwa ga 'ya'yansu amma in ba haka ba sai ka haifo 'ya'ya guda goma sha ko ɗaya baka alfahari da shi ko ɗaya baka jin cewa wannan in na mutu na bar shi na bar baya mai kyau ko ɗaya babu ko ɗaya babu ka bar 'ya'yan a hannun 'yan fim a hannun mawaka su ne masu ba su tarbiyya kawo ko duk tarbiyyar da za a samu daga wajen yan fim ai Allah ya sauwake ne kawai ai su kansu da ne suke cewa suna ba da tarbiyya amma su kansu yanzu sun san ba tarbiyya suke bayarwa ba su karan kansu yanzu sun yadda cewa su din yan iska ne su karan kansu sun yadda da haka cewa su din lalatattu ne in kana neman rukunin mutanen banza a cikin al'umma ka same su kan sun yadda da haka yanzu wacce za ta fito shaidaniya wadda take da siffan da manzo Allah ya ce tsinannu ne in kun gansu ku tsine musu albarka ba abun da ta sa a gaba sai yawo tsakanin maza a fim kaza an tafi gari kaza an tafi ƙasa kaza an tafi ƙasa kaza iya abun da ta sa a gaba kenan sai ta fito ta ce wa matan musulmai wai babu abin da yake cikin zaman aure in ba bautar da mata ba saboda haka zaman da mata suke yi a gidajen aure bauta suke yi suna bauta wa maza ai suna bauta wa maza ne kawai haka ita ba za ta iya zaman aure ba ta dinga bauta ma wani katu kaga yanzu wannan maganan take yi ba take mai da martani ma'allan da ya halicce ta take mai da martani ba Allah da ya halicce ta don Allah da ya halicce ta shi ya ce mata ta yi hidima wa mijinta ke tsara wannan kaga wanda ta yi wannan maganar ta mai da maltani ma Allah ne ta mai da maltani wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai kuma abin da ya wuce daraja a wajen mace sama da gidan aure wata mata fita ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai mun nasiha manzon Allah ya ce mata kawai in wajatti zaujan salihan fatazawiji in dai kin samu miji na gari kawai ki aure iya nasihar kenan ba wani dogon jawabi in dai kin samu miji na gari da zai aure ki ki aure kawai ki aure kama yanzu wata zai tafi ta ce wai aure da zaman aure bautar da mata ne abin da ke so mata su fi tsare su fito yawo su dinga yawon duniya irin yadda take tsakanin maza kuma ai kai ma ka sani ba yadda za a yi mace ta kai shekara talatin talatin da biyar kuma ba killace kanta ta yi ba ba kuma da mutanen kirki take mu'amala ba yawo take tsakanin mazajen banza ta kai wannan shekaru kuma ba ta da aure kuma ka ce kamar miya ce a haiba da yiwu ba yanayin shigar mace manzan Allah da kansa ya faɗa a hadithi ya ce da ba din hujja addini ba ne ba a yi ma mutum hukuncin zina sai an samu shaidu annabi ya ce da na jefe wacce saboda yanayin shige da ficenta da wanda take mu'amala da su yanayin kai komanta da wanda take rayuwa da su annabi ya ce da ba din ana buƙatan hujja ba wacce da na jefe ta da na jefe ta to kaga ita ce irin wannan siffar ita ce irin wannan siffar eh kuma duk abin da nake so mu isa zuwa gare shi kun ga duk wannan fa illar rashin ilimin addini kenan ita ma yanzu haka wannan babanta ya haifo ta ne da sunan manzo Allah ya ce a yi aure a hayayyafa shi ma yanzu haka ya haifo manzo Allah al'umma ne to mu kanmu al'ummar manzo Allah muna ce irin wannan Allah ya tsare mu da irin wannan haihuwar ballantana kuma manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine da yawa abin da yake hure ma wayanda ba su fahimci addini ba cikin mata kunni eh wata mata ta fito ta tsaya ta ce ai ba ayan da Allah ya ce ayi miji girki ba inda aka ce a yi wa miji wanke-wanke ba inda aka ce kaza ba inda aka ce kaza ko malami ne ya faɗi wannan a wajen karantarwa ka rubuta ka ajiye wannan mai wa'azin jahili ne bai san addini ba na na fatima fa hadisin na cikin bukhari na na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce ya rasulullah na ji labarin an kawo kyautan bayi daga gari kaza kaza a bani ɗaya daga cikinsu su dinga min hidiman gida ta ce ya manzo Allah kalli hannuna saboda tsaban aikin gida hannuna ya yi kanta yanzu in aikin gida ba haƙƙin mace ba ne ko kuma gatan mace na sa a hana ta haƙƙin gida ai manzo Allah cewa dai wa ya sa ki aikin gida ko wa ya aike ki aikin gida wa ya ce miki aikin gida naki ne manzo Allah bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Fatima ta zo ta faɗa ma nana Aisha wannan sakon ne ta faɗa wa manzo Allah saboda bata same shi ba da manzo Allah ya zo Aisha ta faɗa mata Fatima ta ce har mun kwanta sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na buga mana kofa da muka tashi manzo Allah ya ce ku zauna a inda kuke annabi ya zauna a tsakiyar mu aliyu kanin ta ne kanin sa ne sannan Fatima kuma yarsa ce yace sai manzo Allah ya ce mana kuna so in faɗa muku mafi alheri abin da ya fi abin da kika zo kika doka alkhairi ta ce manzo Allah faɗa muku ya ce duk sanda kika zo bacci ki yi tasbihi 33 tahmidi 33 ki yi kabbara 34 manzo Allah ma sai ya ma kokarin mantar da ita wancan magana ya nuna mata kawai in kin zo bacci ki tasbihi gobe da safe kuma an farka ci gaba da aikin gida to wannan ba shi bane musulunci wannan shi ne musulunci wannan shine musulunci amma wata ta dauka wai wai gata ce har wata ta fito ta ce ita in dai daga cikin sharaɗin zama a gidan miji za ta yi girki za ta yi wanke wanke to ba za ta aure ba za ta yi aure ba a daidai lokacin da akwai shugaban ƙasar ƙasar tanzania mace ce shugaban ƙasar tana shugaban ƙasa ta ce na daga cikin abin da ya fi birge ta a duniya shine duka ƙasan tana hannunta ita kuma tana hannun mijinta duka ƙasar gaba ɗaya tana hannunta tana hannun mijinta ta ce a matakinta na shugaban ƙasa har yanzu tana samun lokacin yi ma mijinta wanki da girki wannan a taron duniya ta ambace shi a gaban jama'a in ƙarya take bata isa ta fara ba ba ta faɗa ba ba ta faɗa ba amma nan za ka zo bauchi ka samu wata fakiriya talaka talauci ya ɗaure ta ya yi ihaba da ita ta gaba da baya amma saboda rashin ilimin addini ga bakin jahilci ga talauci saboda rashin ilimi haka iyaye ku sa ƴaƴanku su yi ilimin addini wallahi amana ce kuma Allah sai ya tambaye ku akan wannan amanar ku sa ƴaƴanku su yi ilimin addini shi ba ilimin addinin nan jama'a ba zaɓi ba ne ba ba fa ganin dama ba ne a'a dole ne wajibi ne dole ne kai ka iya addini dole ne ɗanka ya iya addini wannan dole ne ba makawa ba ganin damanka ba ne a'a wajibi ne dole ne dole ne shi yasa saboda ina yawan maimaita mana yadda iyaye suka ɗauki ilimin addini ba daraja shi yasa 'ya'yan ma suke tasowa ba su sanin darajar ilimin addini yanzu matakin farko da aka fara gamawa da mu shine ranakun boko kwana biyar daga karfe 8 zuwa karfe 2 ko karfe 1 ko na abu makamancin haka daga karfe 4 zuwa 6 shine lokacin islamiyya galibi ma karatun baya wuce awa 1 da rabi ko awa 1 asabar da lahadi su ne ranaku kadai na wuni a islamiyya to a daidai wannan lokacin sai yahudanci sake shigo cikinmu sai muka ce bukukuwan mu zalla suna nan asabar da lahadi saboda haka daidai lokacin da a aji ana ƙara ma yaro ƙur'ani daidai lokacin ubansa ya ɗauke shi sun tafi wajen wajen dinan biki ko sun tafi wani gari za su je biki amma ranar lahadi da yamma sun dawo gari saboda gobe mande za a tafi na za a tafi makarantar boko saboda haka yanzu shi kan shi yaron ya gane ranar zuwa biki shine ranar islamiyya ranar zuwa biki ranar islamiyya in an yi hutun boko shine lokacin zuwa ziyara ƙauye an yi hutun boko lokacin zuwa ziyara garin su babanmu saboda haka sawa'un ko yan islamiyya kun yi hutu ba ku hutu wannan duk ya rage naku kaga na ɗaya kenan wannan sharri ne na biyu shine yanzu yara suna makarantar boko kwana biyar suna zuwa boko sai a samu wani malami wai na ko yana maths ko english ko physics ko menene sai ga cewa duk cikin kwanakin da ake zuwa makarantar boko nan duk ba su ishe shi ba sai ce ya sa ma yaran lesson ranar asabar ko lahadi sai su bar ajin islamiyya sai su tafi lesson sai su tafi lesson sannan idan yaro zai tafi boko ranar monday da safe tun asuba uwar ta tashi ta share can ta goge can an wanke nufan ɗinsa an goge an dafa masa abinci ya ci an zuba mai wani akula an rataya masa jakan bayansa in babansa na da mashin ko mota ya kai shi in babu ka fito a ɗauke shi a caɓa a kai shi makaranta kafin bakwai da rabi takwas saura kwata ya isa bakin jirgin shiga makaranta ya zauna ba wanda zai masa bulalar latti ranar islamiyya ko uwar ba za ta tashi ba ma sai takwas saura kwata wani ma yaron ma haka zai tafi makarantar ma bai karya ba a bashi naira hamsin a ce sai awara haka zai tafi da yunwa kuma wuni zai yi uniform ɗinsa na islamiyya hammatan ta nan ta yage duk ta yi squeezing haka za a ɗauko shi a saka saboda haka zai isa islamiyya karfe tara saura kwata yana zuwa malamin su zai tare shi a bakin gate ya masa bulalar latti haka yanzu zai taso a wajensa malamin english ɗinsu shine mai son shi malamin islamiyyar su azzalimi ne nan kuma zai zo ya zauna da safe ya sha karatun english da maths ɗinsa tun ƙwaƙwalwan tana fresh ba komai a cikinta kafin a zo lokacin islamiyya jikin ya yi nauyi ƙwaƙwalwar ta yi nauyi yana zama aji zai fara bacci yana fara bacci malam zai ce tashi tsaye yana tashi zai ci gaba da baccin a tsaye malaminsa zai sa masa bulala saboda haka inda zai tashi kenan zai tashi ya tsani karatun addini ya tsani karatun islamiyya kuma waye saka mishi wannan tsanan su ne iyaye da kuma tsarin karatun da ake bi su ne iyaye da kuma tsarin karatun da ake bi yanzu fa malam wasu ɗalibai ne suna haddan ƙur'ani sun kai izu arba'in da wani abu sauransu izu wajen goma sha sai aka zo daidai za a yi waye da neku sai aka zo na aka yi mitin aka ce wai jima wanda suka yi akan sauran izun baya ba zai yi yanzu ba a ƙara musu gudu su sauri su gama saboda suna yin waye ko ne ko haddan ta kare za a kai su jami'a saboda haka yanzu sauran izu goma shan da suka rage a yi zuku kawai a sauki a tafi a haka eh haka ake tafiya Allah ya kyauta saboda haka duk uban da yake so ɗansa ya zama nagaltacce kuma ya mori haihuwa wallahi ɗansa ya karatun addini ɗanka ya yi karatun addini ka tilasta masa ka kuma nuna mishi muhimmancin karatun addini ka nuna mishi muhimmancin karatun addini ya fahimci haka eh ya fahimci haka amma yanzu zamanin da Allah ya kawo mu wani lalataccen zamani wanda yanzu uba zai saka takalminsa ya tafi makarantar islamiyya ya shaƙe malamin ɗansa da faɗa a gaban ɗan saboda wai ya hukunta ɗan shi amma baya ga ɗan baya gani ana haka a boko malamin boko zai daka shi kuma ya daka banza amma malamin ƙur'anin sa ɗan ubansa zai zo ya shaƙe shi in ma ya je gida uban baya nan uwan za ta sako hijabi ai ban haifa masa jaki ba mu je wani ɗan iskan malami ne ya buga mun ɗa haka suke zuwa haka kuma suke yi har wai a wayi gari a ce wai wai wani uba ko wata uwa sun daga hannu sun mari malamin da ke koyar da ɗansu duk a gaban 'ya'yansu kuma a hakan su iyayen suna so 'ya'yansu su yi karatun addini kuma karatun ya yi albarka ta ina haka zai yi ta ina haka zai yi wallahi musta'an shi sa nake gaya ma wasu wallahi akwai tsoro a mustaqbalin karatun addini nan gaba wato an kusa iso wani mataki da in ba Allah ya taimake mu an samu gyara ba to za a iso matakin da duk uban da ya iya karatu ya koyar da 'ya'yansa wanda bai iya ba 'ya'yansa su zauna a jahilai wannan matakin shi aka ɗauka yanzu don yanzu inda za a baka kwangila a ce ka nemo malaman islamiyya guda goma wanda za su iya dedicating kansu na karantar da islamiyya ba latti ba fashi kuma wanda suke da qualities mai kyau na sun iya karatun da kyau sun san karatun islamiyyar da kyau ka nemo guda goma wallahi aiki aka baka aiki aka baka wanda suke da qualities din sun zauna a nan sun ga talauci zai kashe su saboda haka an gayyace su karantarwa Abuja da Lagos da waye sun kama hanya sun tafi abun bakin ciki ka je can din kaga wanda basu damu da karatun bane a can ba su san karatun amma saboda suna da abin da shi malami yake bukata ya tafi can saboda suna da abin da yake da bukata ya tafi can Daka yanzu idan ka je islamiyun galibi za ka samu malaman mata tata suke ya kamata a mai da su aji a koyar da su ƙwar'anin bar kafin 'ya'yan yaran da suke koyarwa kuma a hakan su ma yaran da ake koyar da su yanzu idan an yaye su juye su daya a ba su aji kai rike can kai rike can kai rike can kaga ai karatun ya dau hanyar lalacewa eh karatun ya dau hanyar lalacewa sai dai Allah ya sauwaka قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الحجرة وتركت أبوا وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce wadda al'imamu abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan hakanan imamu al-hakim ya fi da shi a cikin al-mustadrak hakanan al'imamu al-munziri rahimahullah ya rawaito shi a cikin at-targhib wa tarhib wannan hadisin an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan amr dan as Allah shi kare da a gare shi yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama faƙala wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce jittu ubayi'ka alal hijira ya ce ya manzan Allah na zo ne ina so in yi maka mubaya'a akan hijira ina so na yi hijira ina so na yi maka mubaya'a amma wa taraktu abawayya yabkiyan da zan fito ba su so tafiya na ba sai kuka suke tai ƙwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji ilaihima manzo Allah ya ce ka koma ka samu iyayenka fa adhikhuma ka sa su dariya kama abkaitahuma kamar yadda ka sa su kuka irin yadda ka sa su suka yi kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka koma ka tabbatar iyayenka sun yi dariya irin yadda ka sa su kuka kaga wannan na nuna mana ashe kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa da shi in kana neman aikin alheri to ba maganar hijira ake yi yanzu yanzu ka baro gida iyayenka suna kuka to ka koma ka sa su su yi dariya ka tafiyar musu da wannan kukar ka sa su dariya kafin wato ainihin ka dawo ka zo ka yi mubaya a kan hijira قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك قال نعم فقال ففيهما فجاهد wannan hadisi al-imam al-bukhari rahimahullah ya fidda shi a cikin sahihul bukhari hakanan al-imam muslim ya fidda shi a cikin sahihu muslim al-imam an-nasa'i rahimahullah ya fidda shi a cikin sunan hakanan al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya kare yadda a gare shi ya fidda shi a cikin musnad wannan hadisin shi ma daga sahabi abdullahi dan amr dan as Allah ya kare yadda a gare shi yace ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina so zan yi jihadi ina so in fita jihadi faqala sai manzo Allah yace a hayyun walidak iyayenka suna da rai akwai wanda yake da rai a cikin iyayenka qala na'am yace eh dukansu suna da rai fa qala sai manzo Allah yace fa fihi ma fajahid manzo Allah yace to ka koma ka je kai jihadi akan iyayenka ma'ana shine kai iya kokarinka wajen kyautata musu da yardar da su kai iya bakin kokarinka wajen ganin ka nema yardan su shi ne mafi girman jihadin da za ka yi shi yasa wani sahabi ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wani aiki ne mafi soyuwa a wajen Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokaci yace qultu thumma ay sannan sai nace sai wanne qala birrul walidai sai ce biyayya ma iyaye qultu thumma ayu yace sai wanne yace qala thumma al-jihadu fi sabilillah sai jihadi da dan kalmar Allah kaga a bisa tartibin wannan hadisin biyayya ma iyaye yana gaba da ni yana gaba da jihadi yana gaba da jihadi saboda haka biyayya ma iyaye babban abu ne ba abu ne wanda addinin musulunci yayi wasa da shi ba babi na goma malam yace babu man adraka walidayhi falam yadkhulil janna wannan babin zai mana bayani akan mutum ne ya riski iyayensa suna da rai ya girma ya kai matakin da zai kyautata musu kuma suna buƙatar kyautatawa amma bai kyautata musu ba ta wace irin asara ya yi me matsayinsa قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار wannan hadisin al-Imam Muslim rahimahullah ya fidda shi a cikin Kitabul Birri was Sila a hadisi ne ingantacce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahima anfuhu annabi ya ce wato lafazin ragima anfu larabawa suna amfani da shi kinayatan anil zulli wal khizi kamar a ce wane ya taɓi wane ya yi asara wane ya wulakanta ƙarshen wulakanci da taɓewa da tozalci ya ƙare shi ne rahima anfu ya taɓi ya halaka rahima anfuhu ya taɓi ya halaka rahima anfuhu ya taɓi ya kunyata ya ƙasƙanta ƙalu ya rasulallahi man sabai suka ce to ya manzo Allah wa kenan qala sai manzo Allah ya ce man adraka walidayhi indal kibar mutumin da ya riski iyayensa sun girma shi ma ya girma kaga lokacin da iyayenka suka girma kai ma ka girma ai su karfin su ya kare kenan kai kuma ka kawo karfi yanzu kana da daman taimakon su su kuma suna bukatan taimakon to manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya masa wannan baiwar ga iyayen a lokacin da suke bukatan taimako shi ma kuma yana da daman taimaka musu dukansu biyu au ahadahuma ko ɗaya daga cikinsu amma fa da kalan nara sai yi kansa ganganci har ya shiga wuta to wannan ya taɓe ya yi asara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata ruwaya yace man adraka walidaihi au ahadahuma inda al-kibari falam yadkhulil janna au kama kala sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamar ishara ce ake maka cewa dukkanin mutumin da Allah madaukakin sarki ya bar masa iyayensa a raye to Allah ya bude masa wagegiyar kofar aljanna to in yayi sakaci bai taimaka musu ya yi musu biyayya ta yadda zai shiga aljanna ta wannan kofar iyayen ba har ya bari ya zama dan wuta manzo Allah ya ce to wannan ya taɓi ya yi asara wannan ya taɓi ya yi asara daga ɗan adam bayi da wata hanya shortcut na wanda zai kyautata masa ya samu rahamar Allah sama da kyautata ma iyaye biyayya ma iyaye sama da yi ma iyaye biyayya dan yanzu akwai wanda zaka ga ana ce masa wai shi igiyan jiginya ne nan shi kan sha inuwa abokansa a waje da yan uwansa a waje suna yaban shi wani akwai kyauta wani akwai kaza wani akwai kaza amma mahaifiyarsa ko mahaifinsa ba su shaida wannan ba duk kyautansa da kyautatawansa ya kare akan abokai ne a waje don neman suna ga inda albarkan take kuma ya tsallake kuma wallahi ka rubuta ka ajiye ko ka tsallake wannan za ka dawo in dai kana son zaman lafiya in har kana neman albarka a rayuwa kana so ka gama lafiya ka rayu lafiya ka gama lafiya to ka rike iyaye da kyau ka rike iyaye da kyau in ka tsallake wannan za ka dawo ko dai ka dawo lokacin akwai daman dawowan ko kuma ka dawo lokacin daman dawowan ta wuce sai dai saura kuma nadama saura nadama saboda ka baka da hanya mai kyau hanya shortcut hanya straightforward na samun albarkar rayuwa da ya wuce iyaye yardan Allah ma Allah ya ce in kana so in yarda da kai to iyayenka su yarda da kai ridha Allah fi ridha walidai manzo Allah ya ce yardan Allah yana cikin yardan iyaye in iyayenka sun yarda da kai to Allah ya yarda da kai Allah ya aminta da kai Allah ya kyauta babu man barra walidaihi zadallahu fi umrihi babin da zai mana bayani akan cewa duk wanda ya biyayya ma iyayensa to Allah zai ƙara masa shekarunsa Allah zai ƙara mai shekarun shi ai duk wanda ka tambaye shi ba mai son mutuwa ai ko kowa yana son tsawon rai kowa yana son ya yi rayuwa mai tsayi mai albarka to biyayya ma iyaye na sa a ƙara maka adadin shekaru قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في أمره manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man barra walidai duk wanda ya yi ma iyayensa biyayya tuba lahu lafazin tuba wasu malamai suka ce huwa ismun lil janna ɗaya ne daga cikin sunayen aljanna tuba ma'ana duk wanda ya yi ma iyayensa biyayya aljanna ta tabbata a gare shi zai shiga aljanna au shajaratun fil janna wasu malamai suka ce a'a lafazin tuba suna ne na wata bishiya a gidan aljanna wannan bishiyar ta kaga wa zai samu wannan bishiyar in bai ba ya shiga aljanna ba duk abin da ke cikin gidan aljanna ai zai samu gare ka ne in ka shiga cikin aljanna to kenan aka ce za a baka bishiya a gidan aljanna ko za a baka kaza a gidan aljanna ai ishara ce zuwa ga cewa zaka shiga aljanna وهي تطلق على السعادة والخير أما غالبي أكن يأمفاني دي لفظين طوباني دن أنونا مهدن لا وانا يهداتي أبو ياي كو شين الله يتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن معاب waɗanda suka yi imani wato suka yi aiki na gari Allah ya ce madalla da su aljanna ta tabbata gare su kyakkyawan makoma ya tabbata gare su haka manzo Allah ya ce ko dai ka ce aljanna ta tabbata ga wanda ya biyayya ma iyayensa ko ka ce wato bishiya a gidan aljanna ta tabbata ga wanda ya biyayya ma iyayen shi ko ka ce kai wanda ya biyayya ma iyayen shi ya caba ya ji daɗinsa zadallahu azza wa jalla fi umrihi Allah zai ƙara masa a shekarunsa shekarunsa za su ƙaru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wannan na nuna mana muhimmancin biyayya ma iyaye biyayya ma iyaye abu ne mai kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ya ce abu biyu ka ji wannan da kyau manzo Allah ya ce abu biyu Allah baya jinkirta ukubansu sai an je lahira a'a duk wanda ya fada cikin su to tun daga nan duniya zai fara ɗanɗana azabansa kafin ya je tari abin da aka tanadar masa in an je can saboda girman laifin nan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laifin su ya wuce a ce sai an je lahira kafin mai laifin ya gane kuskurensa tun anan duniya zai fara na farko manzo Allah ya ce zalunci duk wanda ya zalunci tun anan duniya sai ya ga akibar zalunci kafin ya je can na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bijire ma iyaye duk wanda ya bijire ma iyayensa to ba sai an je lahira ba tukunna tun a duniya sai ya dandana kudansa tun a duniya sai ya ji a jikin shi da zalunci da bijire ma iyaye wannan laifin biyu Allah bai barin sai an je lahira Allah bai bari sai an je lahira Allah ya tsare mu daga dukkansu shi yasa inda mutane sun fahimci wata ka'ida game da rayuwa da kowa ya huta ba wanda zai zalunci kowa wannan ka'idar ita ce kowa ya ji maransa cewa ni a zalunce ni ƙaramar matsala ce babbar matsalar ita ce ni in yi zalunci so ya kamata a ce ina tare zalunci na kar ya isa zuwa ga wani na sama da yadda nake tare kar zaluncin wani na ya isa zuwa gare ni jama'a ban san ko mun fahimta ba amma mutane da yawa ba su gane wannan ka'idar zai zalunci kowa amma in kana so ka ga hankalinsa ya tashi to shi an taba shi in kana so ga ya daga hankali to shi a taba shi in aka zalunce shi nan ne zai nan ne zaka tashin hankali amma shi duk zaluncin da yayi yayi a banza to inda mutane sun gane haka da ba za a yi zalunci ba kawai in ji marai na eh na yadda ka zalunce ni amma ni ban yadda in zalunce ka ba kai ma ka ji maranka ka yadda in zalunce ka amma baka yadda ka zalunce ni ba to shi za a yi zalunci ba ran da za a yi zalunci kai ka kame daga zalunta na ni na kame daga zaluntar ka to ba wanda zai zalunci ba wanda zai zalunci wani kin Allah ya tsare mu daga zalunci babu la yastaghfiru li abihi al-mushrik wannan babin zai mana bayani akan cewa musulmi baya neman gafara wa mahaifinsa mushriki idan mahaifin mutum ya mutu akan shirka akan bautar wani Allah to ba zai roƙa masa gafara ba don ya mutu a kafiri حدثنا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wannan hadisin Imam al-Bukhari ya karbo shi daga malamin sa Ishaq shi kuma ya karbo daga malamin sa Ali ibn Husayn yace babansa ya bashi hadisi daga Yazid nahawi daga Ikrama daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su yace fadin Allah da ya fari a suratul Isra da yace in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin iyayenka mahaifi ko mahaifiya ko dukansu suka kai shekarun tsufa kai lokacin kana da rai to fala ta kullahuma uf karkace da sutir mana duk wata kalma ta nuna gajiyawa ta nuna kai kan ka gaji Allah ya ce karka faɗa ma iyayenka wala tanharhuma kada ka yi musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu magana mai kyau waqfid lahuma janaha dhulli min rahma Allah ya ce ka shimfiɗa musu fukafukai na kaskanci ka kaskantar da kanka a gaban su don su kana tausayin su wa qul rabbi irhamhuma ka ce Allah ka yi musu rahama kama rabbayani sagira kamar yadda suka raine ni ina karami kaga nan kamar Allah na ce mana iyayenka da musulmai da kafirai duka yi musu biyayya in suna raye in sun mutu ka musu addu'a yace to amma ayan da ta zo a suratul tauba sai ta shafe wani bangare na hukuncin wannan aya ta rage ma ayan karfi shine ta keɓance akwai iyayen da ko sun mutu ba a yi musu addu'an gafaran Allah shine Allah ya ce ma kana lin nabiyyi bayi dacewa ga annabi wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina Allah ya ce baya halatta su roƙi gafaran Allah wa mushrikai wanda suka mutu akan shirka walau kanu ulil qurba koda sun kasance yan uwansu ne ma'abota kusanci min badi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana gare su cewa su ɗin ‘yan wuta ne abinda zai bayyana maka wani ɗan wuta ne shine ya mutu akan kafirci amma in dai ba akan kafirci ya mutu ba duk laifin da ya mutu yana yi ba a kai shi wuta amma in dai akan kafirci ya mutu kana da tabbacin sarahatan ba shakka wani ya mutu akan bautan wani Allah ta wannan ɗan wuta ne kaɗan wannan ɗan wuta ne amma ya mutu yana zina ya mutu yana sata ya mutu yana luwaɗi wannan yana tahta mashi'atillah in sha ghafara lahu wa in sha azaba in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya mishi rahama amma wanda ya mutu yana shirka kan dama Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah baya gafarta masa amma Allah yana yafi laifin da yake koma bayan shirka ga wanda ya ga dama ga wanda ya so Allah kai mana gafara da haka Allah ya ci gaba da cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi me yiwa wani zai ce to ai ga mahaifin annabi ibrahim kafiri ne amma duk da haka annabi ibrahim yana roƙa masa gafara sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi neman gafara da annabi ibrahim yayi ma babansa bai kasance ba illa an mau'idatin face alƙawari ne wa'ada ha'iya wanda ya masa wannan alƙawarin annabi ibrahim shi fara da kansa illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka annabi ibrahim ya ce babansa zan ci gaba da roƙa maka gafaran allah qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan ci gaba da roƙa maka gafaran allah amma allah ya ce falamma tabayyana lahu lokacin da ta bayyana ma annabi ibrahim ya gane annahu aduwwul lillah cewa mahaifinsa na makiyin Allah ne makiyin addinin Allah ne tabarra aminu sai baran baran da shi sai rabu da shefta yayinsa ina ibrahim al'awahun halim haka wannan ita ce sunnar e babanka in ya mutu akan kafirci kawai ka yafe shi ka yafe shi Allah ya tsare mu daga wannan mummunan aiki lokacin mu ya kare ku na'am saura minti biyar to babu birril walidil mushrik babin da zai mana bayani akan yaya ake biyayya wa mahaifi in mushriki ne shi yanzu mun ji in ya mutu akan shirka ba za ku roƙa masa gafara Allah ba ko to in yana raye kuma ya zaka zauna da shi a duniya qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana isra'ila qala haddathana sammad an mus'ab ibn sa'd an abi sa'd ibn abi waqqas qala nazalat fi arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزة والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي بلحيي جمل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر Imam al-Bukhari yace malamin mu Muhammad ibn Yusuf ya ba mu hadisi daga malaminsa Isra'il ibn Yunus daga malaminsa Imam Sammak daga Mus'ab ibn Sa'ad daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah shi kare da a gare shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace nazalat fiya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala yace akwai wasu ayoyi guda hudu a cikin littafin Allah wanda ni ne sanadiyar saukan ayoyi ayoyin sun sauka ne sanadiyata kaga wannan ai wata karama ce eh a ce kai ga kanan ayoyin Qur'ani sun sauka za a ci gaba da karantawa har tashin kiyama kuma kai ne sanar saukan ayoyi kuma ba ayoyin azaba bane idan akwai wanda shi kuma ya zama sallan saukan ayoyi za a yi ta karantawa har tashin kiyama amma kuma bala'i za su ja masa kaga kamar wanda yau mana na Aisha kazafi ai shi da aka saukar da ayoyi na suratul nuri innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun alim hatta yin kiyama ana karanta amma karin bala'i yake zama masa irin su Abu Lahabin tabbate da Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab na'am to ina ga saboda ibatan ya dauke to zamu zamu tsaya insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sati mai zuwa sai mu sake dawowa kan wannan hadisin in Allah yarda abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu akwai na farko dai shi tafida akwai ‘ya'yansa guda biyu da guda biyu ne ko da suka gama haddan ƙur'ani eh guda biyu saboda haka muna taya shi murna su ma kuma muna musu addu'a Allah ya sa alƙur'ani ya zama silan tsiran su duniya da lahira muna taya su murna da shi da dukkanin a family da su kuma al'ummar musulmi baki ɗaya abu na biyu shine akwai ɗan uwa injiniya abubakar mijin yawa wadda ya bani gida da zan zauna a nan unguwan bayan da na yi nesa da unguwa to babu shakka ya zama dole na yi mishi godiya kuma mai mishi addu'a kuma roƙi jama'a su yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya shi da gidan aljanna kamar da muka sani da mun saba karatuttuka a masallatayya da yawa a nan unguwan da asuba amma saboda yanayi na nisa karatuttukan sun dakata to wannan yasa wasu ka ga akwai bukatar na dawo kusa kuma aka yi mishi magana kuma ya ga cewa akwai gida da zai iya bani in dawo in zauna domin mu ci gaba da darussan mu kamar yadda muka saba muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna muna roƙon Allah shi ma ya gina mishi gida ka tafari a gidan aljanna Allah ya ƙara mu dukiyarsa albarka ya ƙara mu zuriyarsa albarka ya ƙara mu rayuwar shi albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته